بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في العقدية والشهادات babu fil aqdiya wannan babi yana magana a cikin bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da al'aqdiya hukunce-hukunce wa shahadat da kuma bayani game da abin da ya shafi shaidodi
والبينة على على المدعي wal bayyinatu tahowa da shaidu ya zamanto wajibi alal mudda'i akan wanda ya da'awar cewa wannan abin nashi ne idan mutum ya ga wani abu a hannunka ya ce wannan abin na hannunka nashi ne to dole ne akan shi ya zo da shaidu waɗanda suke nuni waɗanda za su tabbatar da cewa wannan abin ba naka ba ne kai wanda yake hannunka na shi wannan wanda ya da'awar cewa nashi ne واليمين على من أنكر waleminu alaman ankara rantsuwa ce take tabbata akan wanda ya yi musan wannan abu mai abu a hannun shi idan shi wanda ya da'awar cewa wannan abun nashi ne aka ce ya zo da shaidu ya ce ba shi da shaidu to shi wanda ya tabbatar wanda abin yake hannun shi zai rantse da Allah ya ce wannan magana da wani ya faɗa ba haka ba ce wannan abu na ne ولا يمين حتى تثبت الخلقة wala yamina amma ba za a buƙatar da wanda wannan abin yake hannun shi ba akan cewa sai ya rantse hatta ta tsubutar hulɗa sai in ya tabbata cewa suna hurɗa tsakankanin shi da wannan mutumin wanda ya da'awar cewa wannan abin na hannun shi nashi ne أو الذمة auyi zinna ko kuma ya zamanto akwai tuhuma dama shi wannan mutumin mutum ne wanda yake mai ɗauke-ɗauki to yanzu za a nemi ya rantse saboda ba a yarda ba da cewa kayan nashi ne كذلك قضى حكام أهل المدينة malam ya ce kamar haka ne malaman madina suka yi hukunci wato wannan shine ijima'i na malaman madina kuma ijima'i na malaman madina a mazhabin al-imamu malik hujja ne وقد قال عمر بن عبد العزيز hakika umar dan abdulaziz ɗaya daga cikin shugabanni magabata ya ce تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور wato hukunce-hukunce suna faruwa ga mutane sababbi bi kadari ma a hadatsu min alfujur gwargwadon abubuwan da suka yi ta afkarwa suka yi ta aiwatarwa na fajirci gwargwadon lalatar da suka yi ta zauwa da ita sabuwa to gwargwadon wannan za a yi ta fito musu da sabbin hukunci وإذا أكل المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما فيما يدعي فيه معرفة to shi kenan wani zana kalal mudda'a alaihi idan wanda aka yi da'awar cewa wannan abin da yake hannun shi ba nashi bane na wani ne to kuma da aka nemi wancan shi ya zo da shaidu ya ce baya da shaidu kuma shi wanda abin yake hannun shi aka ce ya rantse da Allah wannan abin nashi ne ce shi ma ba zai rantse ba shine nukuli ya hannu daga yin rantsuwa to lam yuqda lidalibi ba za a yi hukunci ba ga wannan abun a ce na wanda yayi da awar cewa nashi ne a amshe daga hannun mai kayan a baiwa wancan hatta ya halifa fi ma yadda'i fihi ma'rifatan har sai ya rantse da Allah ya ce na rantse da Allah wannan abun nawa ne a iyakacin sani na shine fi ma yadda'i fihi ma'rifatan cikin abin da yake da awar cewa ya san wannan abun nashi ne واليمين بالله الذي لا إله إلا الله lillahi wa إلا هو walyaminu to rantsuwar da zai yi a wannan guri shine zai ce billahi allazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da ubangiji sarkin da ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai shi kadai ويحلف قائما وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر wa yahlifu qa'iman wato wanda zai yi wannan rantsuwar zai yi ta ne yana tsaye ciccir idan yana madina ne wa inda mimbarin rasuli sallallahu alaihi wasallama zai rantsa ne a wajen mumbari na ma'aiki alaihi salatu wassalamu fi rubu'i dinarin fa aktsara cikin wato kashi ɗayan hudun dinari da ya da'awar cewa wannan abin nashi ne a hannun wani ko sama da rubu'in dinari وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع wafi ghairul madina idan kuma inda wannan husumar ta abku ba a madina ba ce a wani gari ne ba a madina ba to ya halifu fi dalika fil jami'i wanda zai yi rantsuwa to zai yi rantsuwar a tsaye ne amma fil jami'i a masallaci na juma'a وموضع يعظم منه wa mawdi'in yu'azzamu minhu da kuma gurin da ake girmamawa daga cikin masallaci na Juma'ar sai a kai shi wajen mumbari shi ma a tsayar da shi ويحلف الكافر بالله حيث يعظم idan kuma wannan garrama da ta afku tsakankanin musulmi ne da kafiri kuma aka nemi kafirin ya rantse to zai rantse ne da sunan Allah subhanahu wata'ala amma shi ba masallaci ba za a kai shi gurin da aka san kafiri yana girmamawa in kirista ne sai a kai shi cocinsu a tsaida shi a gurin da yake bashi daraja yake bashi muhimmanci a ce ya rantse da Allah ana وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها أذي له بها to shikenan wa idza wajada talibu bayyinatan idan wanda yayi da'awar cewa wannan abin da yake hannun wani nashi ne yayi da'awar wannan abin nashi ne a lokacin da aka nemi da yazo da shedu yace a shi ba shi da shedu akan wannan to sai daga baya wajada bayyinatan ya samu shedu ba'ada yaminil matlubi bayan rantsuwar shi wanda aka ce wannan abin ba nashi bane kuma abin a hannun shi yake shi wannan da ya nemi da ya rasa shaidu zai rantse shi wanda abin yake hannun shi ke ne ci gaba da kayan zai to ba har shi wannan ya rantse to lam yakun alima biha amma shi wannan mutumin wanda ya da'awar cewa wannan abin nashi ne bai san ba yana da kwai shaidu sai daga baya ma ji labari an ce ai lokacin da ka siya wannan abin akwai da wani da wani a kusan a gurin a zaune to amma bai san da su ba to ya daga baya da aka gaya mai sai ya je ya tambaye su suka ce eh kwarai a gaban mu gaskiya har ma muka gaisa da kai a lokacin ka babu goro to yanzu qudiya lahu biha sai a yi mai hukunci da cewa wannan abin nashi ne a dalilin wannan shaidu da yazo da su وإن كان علم بها فلا تقبل منه to wa in kana alima biha idan ya kasance ya san da waɗannan shaidun aka ce ai da wani da wani suna nan kasi wannan abu ya ce eh na san da su amma saboda ba abokan yi na ba ne ba zan kira wasu ba sai daga baya kuma da ya ga abin ya kubuce mishi ya zo da su to falatu kubar minu ba za a amshi ba wannan shaidun daga wajen shi وقيل لا تقبل منه hakika waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ana amsa daga wajen shi ko da ya san da su sai daga baya kuma ya zo da su ana iya amsa daga gare shi ويقضى بشه- بشاهد ويمير في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد da shi kenan wa yuqda bi shahidin wa yamini ana yin hukunci bi shahidin da shaida guda ɗaya tal wa yaminin da rantsuwa fil amwali a cikin dukiyoyi mutum ya yi da'awar cewa wannan motar nashi ne aka ce ina shaidin shi sai ya kawo mutum ɗaya mutum ɗaya ne shaidar shi da shi suka je suka siyo tun daga a, inda ake saida shi to kuma da ya zo shi ba wani wanda ya gani kawai ya barawa ya doke mishi kuma ga lambar shi nan ga komina to yanzu sai ya zo shi da wannan shaidar guda ɗaya to wannan shaidar guda ɗaya ba za ta zama to shaida ba sai ya haɗa da rantsuwa shi ne ce ana yin hukunci da shaida guda ɗaya tar da rantsuwa ɗaya fil amwali a cikin abin da ya shafi haƙƙin dukiyoyi duk abin da yake dukiya ne to ana iya yin hukunci da rantsuwa ɗaya da shaida ɗaya amma wala yuqda bi zalika ba za a yi hukunci ba da shaida guda ɗaya da kuma rantsuwa fi nikahin a cikin al'amuran ƙulla aure a ƙulla aure mutum ba za a ce idan ya ce wannan matar shi ce aka ce ina shaidinka ya kirawo mutum ɗaya ya ce wannan shi ne shaida ta a gaban shi aka ɗar ma'almi kuma a ce to ya rantse da Allah ba za a yi ba wannan saboda su dole a aure sai an samu shaidu guda biyu au talaqin ko kuma wajen saki idan mutum ya ce ya saki matar shi aka ce ina shaidu ya ce mutum ɗaya ne yake nan lokacin da ya sake ta domin da Allah ya ce wa ashidu da wai adalin minkum dole sai mutum biyu aw haddin ko kuma wajen haddi wajen haddi shi ma sai ya zama to an samu wato shaidu guda biyu sannan kuma wannan haddi din yake tabbata da Allah ta'ala ya ce wale sha da azabu kuma qa'ifatun minal mu'minin na'am ولا في دم عبد عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس ya ce hakanan wala fi dami amdi hakanan kuma ba a yin hukunci da shaida guda ɗaya tare da rantsuwa a cikin jini na gangan wanda aka zubar da shi wato mutum ya yi da'awar cewa wani shi ya kashe mushi ɗan uwan shi a ce ina shaidar shi ya kawo mutum guda ɗaya tal kuma ya ce ya rantse da Allah aw nafsin ko kuma kashewa rai kashewa rai shi ma ba a yin hukunci da da shaida guda ɗaya tare da rantsuwa idan wani ya kashe wani wato wanda aka kashe wa wannan mamaci a ce mishi ina ba ya kashe ya kashe mamacinka ya kashe ma dan uwanka ya ce wani ne ce ina shaidar ka ya ce eh mutum ɗaya ne kuma ya ce ga rantsuwa ta ba za a yi wannan ba shi ya ce illa ma'al qasamati fi nafs sai dai in za a yi kasama wannan rantsuwa hamsin a cikin kashewa rai idan a cikin kashewa rai ne za a yi kasama ne rantsuwa hamsin wanda muka faɗa a baya وقد قيل يقضى بذلك في الجراح وقد قيل حقيقة waɗansu daga cikin malamai sun ce yuqda bidhalika ana yin hukunci da shaida guda ɗaya tare da kuma rantsuwa fil jarahi a cikin raunannuka in rauni ne aka yi wa mutum to idan aka ce ina shaidar ka in ka zo da mutum guda to za ka iya rantsuwa in dai rauni ne abin da bai kai zubar da jini ba wala tajuzu shahadatun nisa'i illa fil amwali ومئات ومئات امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك ولا تجوز شهادة النساء شيدر ما تيكي باتا حالتا إلا في الأموال فاتيدي أتكين أبن دي شاف دوبيوي أتكين أبن دي شاف يركا سيادة سيروا لا iya kafa mace ta zamanto shaida cewa a gabanta aka yi wannan ciniki amma abin da ya shafi aure saki wato komi haddi wannan duka ba a kafa mace ta zamanto shaida wani a tumura'atin wato mace ɗari kamar a ta yi tamkar mata guda biyu suke wato mace ɗari in za su ce sun gawa kiri da kiri to za a ba su hukuncin kamar mace biyu wa zalika ka rajulun wahid su kuma mata guda biyu hukuncin su tamkar namiji guda ɗaya ne Allah ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i yuqda bidhalika ma'a rajulin to za a yi hukunci bidhalika da waɗannan matekin guda ɗari ko guda biyu ma'a rajulin tare da namiji da zai zamanto in ya zamanto abin da ya shafi harkar dukiyoyi ne siye da siyarwa ramtar bashi ko amsar bashi ko bayarwa to za ka iya kafa hujja a matsayin shaidu guda ka zo da mutum uku namiji ɗaya mata biyu zai iya yiwa kai wannan amma in dai ba a wannan bane ba za a yi ba aw ma'al yamini fi ma yajuzu fihi shahidun wa yaminu ko kuma ga mata ɗari a gaban su a yi wannan abu to sai ka zo ka da rantsuwa ɗaya shi ma yajuzu fihi shahidun wa yaminu cikin abin da yake iya yiwa a yi rantsuwa da kuma shaida guda ɗaya da rantsuwa irin abin da ya shafi a wato irin abin da ya shafi harkar dukiya wanda muka faɗa a baya kaya na wani da kai da awar shi amma akwai mata wanda ka san sun san cewa wannan abin naka ne to ko da sun kai su ɗari a matsayin namiji ɗaya suke kuma sai a yi rantsuwa da shahadatu mar'atayn faqat fi ma la yaqda fi ma la yaqdani alayhi alayhi ar-rijal min al-wiladati wal istihlali wa shibihi ja'izatun to shahadatu mar'atayn shaidar mata guda biyu faqat su kadai mata guda biyu kaɗai su zamanto shaida fi ma la ya tsari wa alaihin rijali cikin abin da mazaje ba sa iya yin sun kayi akan wannan abu wato matsala bata shafi wa mazaje matsala ce ta mata yake mil wilada abin da ya shafi harkar aihuwa ce wato a ce wannan matar ta aihu ta sauka lafiya wannan mace mace gozoma ba a samun namiji mace ita ce gozoma to mata guda biyu tar su yi su kadai su yi shaida akan cewa wannan matar ta aihu wal istihlal ko kuma mata guda biyu kadai su tabbatar da cewa wannan yaron da aka haifa ya koka ya yi kara wa shibihi da makamantar su jaizatun ya halitta saboda idan ya zama to yaro idan aka haife shi inda ya koka kafin ya kafin a haife shi baban shi ya rasu da cikin shi to yanzu wannan dan in ya koka to dole za a ba shi gado in bai koka ba za a ba shi gado ba kenan in dai suka tabbatar da cewa ya koka lokacin da aka haife shi ya cera shi kenan za a ba shi gado in kuma bai cera ba shi kenan dama an haife shi a mace to wannan ya halitta alhamdulillah